بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yawa ke cewa asbabu asbabul illa fil hadis sabubban da suke sa illa a cikin hadisi wannan shine baba mafi girma a cikin ilimin ilal sosai yana da muhimmanci yace taqaddama anna al illa tudlaqu ala al asbab ya gabata cewa illa ana idlakin ta akan al asbab zahira wal khafiya sabubba wanda suke zahirai da wanda suke boyayyu allati taqdahu fi sihatil hadis wanda suna suka a cikin ingancin hadisi wa annaha fi mujmaliha cewa cikin jumlar su dai ta'udu ila sababain suna koma ne cikin sababi guda biyu mafiya man girma na farko shine asaqd fil isnad ko ad'an fil rawi kawai wannan guda biyun ne asaqd fil isnad da dukkan nau'in shi haka na ad'an da dukkan nau'i nau'in shi yadda zai tafsilin shi yace fa kullu illatin yu'allu biha al-hadith dakhilatun fi hadi hazaini sababain dukan illar da ake illata hadisi dalilin ta to cikin ɗaya daga cikin wannan sababban ne amma cikin sanadi an samu wata saraya ko kuma an samu wata suka cikin marawaici wala budda ba makawai ce gayar anna haza gayar anna sababi kad yakunu zahiran yudriku kullu ahad sai dai tana iya kasancewa sababin ya zama na zahiri ne wanda kowa yana iya gane shi wa ya kuna hafiyan kuma tana iya yiwa ya kasance boyayye ne la yudrikuhu illa al-jahabiza ba wanda ke gane shi sai manya-manyan malamai kwararru cikin ilimin hadisi wa qad yudrikuhu garahum bi jami' turuqil hadis wani wanda ba su tana yiwa ya iya gano shi in an hada hanyoyi na hadisi wa tatabbu'ul ikhtilaf da bibiyar sabanin da suka zo kan ruwaya ta hadisi wanda wannan kuma littattafan sharhi sosai suke kula da wannan wa ma'arifat dariqat ahlul hadisi bi tarjih wa qara'inihi da sanin ma'abuta ilimin hadisi hanyar tarjihi rinjayar da wata ruwaya ruwayoyi sun sha bambam an samu ruwayoyi masu yawa da ko qara'inut tarjih da dama a cikin ilimin hadisi wanda suna da yawa su ma kama ta kaddama bayanu yace wa laysa min maqsuduna huna zikru hazihi ilal ba maqsudun bane ana ambatan wannan illolin sawa'un kanat zahira aw khafiya duk ɗaya ne zahira ce ko boyayya walakin muhawalatu jam'i al asbab allati nasha'at anha hazihi al ilal sai dai abinda ake nihi nan kokarin hada illolin da dalilin sa aka samu wannan illa kuma haka ne wanda in ya ce su dukansu zai yi littafi ne ba littattafai ne ma ba littafi ya ce walam na ji ahada min al'aima jama'a hazi la asbab mu samu ɗaya ba daga cikin magabata wanda ya haɗa wannan sababban gaba ɗaya au ta haddasa ana mujtami'a ko wanda ya yi magana a kansa a tattare ya ce siwa a kawalin mansura fi kutubur rijal banda maganganun da ke wawwasai a cikin maganganun magabata na kutubur rijal wa ba'adu kutubu ulumul hadis da wasu daga cikin littattafan ulumul hadis wa amsalatu fi kutubul ilal da misalai da ake kawowa cikin littattafan ilal yumkinu jam'uha min handa yana yiwa mutum ya tattaro su a can wa kana qasbu sabqi fi hadha li doktor hisham sa'id fi muqaddimat taqiyili sharhi ilal hadis ilal tirmizi wanda ya ta hakikin sharhi ilal tirmizi ibn rajab na ibn rajab al-hanbali kenan doktor in shi ya hada asbab din wata tamayyazu dirasatun ali asbabil illa huna abinda zai bambanta dirasan mu akan asbabul illa anan yace bi tahzibin wa ziyadat alaikum salam da tacewa kuma da kare kare ma a sharhi wa tamsil tare da sharhi da kuma misali wal farqu bainahu wadihul li kulli man yuwazinu bainahuma bambancewa tsakaninsu zahira ce ga duk wanda ke aunawa tsakaninsu kenan tsakanin shi asbab inda zai ambata da wancan doktor inda yi ta hakikin sharhi ilal tirmizi wa taqaddama anna ilmul ilal mabaniyun ala awhamu siqa ya gabata cewa ilimin ilal kawai an gina shi ne akan kurakuran siqat manya-manyan malamai amintattu wa zakarna qaulu shaykh al-islam ibn taymiya mun ambaci maganar shaykh al-islam ibn taymiya da yake cewa kama annahum yastashaduna cewa yadda su suna kawo shaida wa ya'tabiruna suna i'tibari bi hadith allazi fihi su'u his da hadisin da akwai mai mummuna har da a cikin shi yace fa innahum aidan yudha'ifuna min hadith siqal saduq haka kuma ana iya samun a raunana hadisin amintaccen mutum kuma mai gaskiya addabit mai harda ashiya an tubayyana lahum annahu galit fiha wasu abubuwan da suke sa a gane cewa yayi kuskure dan koda mutum suka ne koda malami suka ne ba shi ke nuna ba a duk gaba ɗaya abin da ya nakalto babu kuskure tana yiwa a samu hadisin suka ne amma ya yi kuskure bi umurin yastadilluna biha da lamurra wanda suke ake kawo dalili da su ko sammuna haza ana sanin wannan da ilmu ilil hadis ija da wannan banganin ibnu taymiya yace huwa min ashrafi ulumihim shine mafi daukaka ilimin su malaman hadisi ma'ana yake nahi kuma haka ne bi hausu yakunu hadis qadarawahu sika ta yadda hadisi yana iya kasancewa sika amintacce ya rawaito shi david mai harda wa galida fihi kuma yi kuskure a ciki wa galaduhu fihi urifa kuskuren shi ana iya gane shi ne imma sababin zahirun afafi ko imma ya kasance sababi zahiri ko kuma sababi boyayyi in ce wali zasa ta kunu hazil asbab mashmulatin bi hazal sabab al asas shi yasa wannan sababban za su tattaro akan wannan sababin wanda shine gimshiki wa huwa awhamu sika shine kawai cewa kurakuran amintattu shi yasa wasu suke tarifin shi cewa ilimin ilal shine ma'arifatu awhamu sika sanin kawai kurakuran manya wa man darajatin ta tahu wanda a karkashin shi yake wa ma'aluha ilai makomashi duka kan wannan ne li anna sababul ladzi takunu bihi illa gamida khafiya fil galib in ce dan saboda sababin da illa take kasancewa tana da gumudi a boye take mafi rinjaye wa in shi ta fakulun kaso maka na iya cewa inna hasuwarul li hadha sababur ra'is dukkan su kawai kamar surantawa ne ga wannan babban sababin wanda shine shugaba a hamu sikaki au asbabu liwukuhi ko kuma su suka jawo sababin sikakin ya shiga cikin wahami kamar wancan na jiya da aka yi misalin shi amma al asbab allati takunu biha al illa zahira jaliya amma sababan da illa take iya kasancewa zahira ce kyarara a hili yace faraisat min maqsuduna huna ba manhum bace anan kama zakarna sabiqan kamar da muka ambata a can baya wasikatu yatafawatuna fil hibz wal itikan yace amintattu kuma suna tsere ma juna wajen har da cewa kuma da kyautata abu bil idafa lil asbabul mu'ina da in an gama da sababban da suke taimakawa lahum gare su ala bulugi darajatul ulya akan kaiwa daraja ta madaukakiya min istiqamatul hadisi daga istiqamar hadisi fa minhum sikatun dabidun cikin su akwai amintattu masu harda jibalun filhib zanda duwatsu ne cikin hardawa da tikan da kiyaye da gwanan cewa hayya Allahu lahu min al-asbab ma ja'alahum ayyimatan fi hadha al-fan Allah ya tattara musu abin da yasa sababban da ya maida su shugabanni da jagorori cikin wannan fannin wa yashhadu lahum al-qadisi wad-dani wanda na nesa da na kusa duka ya shaida musu kamar su shu'uba su al-imam al-bukhari da sauransu wanda da na zamaninsu da na bayansu dukkansu sun shaida musu da wannan itikanin da gwanan cewa wa min musikatun lahum musharaka fil hibz da itikana a cikin su akwai amintattu wanda suna suna da tarayya cikin harda da kwarewa lakin na humle bulbulgu makanata tabaqatu sabiqa sai dai basu kai ba matsayin daraja wannan tabaqa yadda muslim ya kasa su kashe uku a mukaddimar sahihin shi maminin sikatun lahum awhamu wa aqda kuma cikin su akwai sikat amintattu ne wanda suna da kurakuran su suna da kuskure da wahami arafa hal ayyima wa mayyazuha da magabata shugabanni sun san da wannan kurakuran su sun bambance su fahum yuqasiruna fil hibz su sun takaita a wajen harda ana dabaqati sabiqa game da wannan dabaka ta biyu yace wa bayna kullu dabaqatin tafadulun wa tamayuz tsakanin dukkan kowace ɗabka akwai bambancewa kuma akwai fifiko tsakanin su wasu sun wasu wa zalika fadlullah yutihi man yasha wannan farala ce ta Allah yake bara ta ga wanda ya so zan mu tsaya tashi magana musulmi wannan takasimi ne na imam musulmi ya dauko a cikin muqaddimar shi haka ya raba su da yadda zai mu'amalance su a cikin asahi kawon ga takarda can ko ba ita bace alama
kan fara kafin ya ma yi zane wurin
yawa bismillah rahman in ce ma ma'ana kaulul hafiz tambaya ta 160 menene ma'anar wadan hafiz ibn hajar rahimahullah cikin tanj ta qaribu tahzib yace min al-ashira ko min al-hadiya ashar ko min al-khamisa wa nahaw zalika fi tarajimi ilin ruwa lokacin da zai tarjama marawaita duk in ya faɗa a ƙarshe yana cewa min al-sani min al-ashira ko min al-khamisa ko makamancin wannan yace maraduhu min zalika abin da yake nufi daga wannan anna hazar rawu min dabaqatil ashira cewa wannan marawacin yana daga cikin dabaqa ta goma aw min dabaqatil hadiya ashar ko ta goma sha ɗaya أو ذبكة الخامسة كو تبير وكتفسير وكتفسير لذلك نقول إن ذا أبان بنشي وانا سيمتي إن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب كتب السنن تقريبا مئتي سنة abin da ke tsakanin annabi sallam da tsakanin ashabu kutubu sunan wanda suka wallafa littattafai kamar su bukari su turmizi su nasa'i dukkan su zamani ɗaya suka duka ɗaba wannan karni ɗaya ne to wannan tsakaninsu da annabi shekara 200 zuwa 250 fa hazihil muddar zamaniya baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabul kutub to wannan lokacin tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakanin ma'abuta wannan littattafai su ne kusimat taqriban ila ashru dabaqat su ne aka rarraba su zuwa dabaka guda goma guda goma daidai wasu sun kai su sha biyu ne fa dabaqatul ula in an ce dabaqatul ula su ne ashabah kawai sahabbai a ɗabakatu saniya a ɗabakatu kibaru tabi'in ɗabaka ta biyu kawai ɗabaka ce ta manya-manyan tabi'ai kabin al-musayyib da al-makhdaramiyin kazalika kwatankwacin su kenan kawai wata hanya wani kwada ne aka bada wanda ba sai an tsaya ana cewa min atba'i tabi'in ko min tabi'in ko min sahaba kawai da an ce min saniya da an ce min saniya kawai kasancewa yana cikin manya-manyan kibaru tabi'in wal mukhdaram in an ce mukhdaram shine man adaraka jahiliya wal islam wanda ya riski musulunci da jahiliya walakinahu lam yara annabi sallallahu alaihi mu'minan bihi sai dai bai gama annabi ba yana mai imani da shi kamin zalika masalan rajulun aslama ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalin wannan shine mutunan da zai musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu lam yaltaqi bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai bai gamu ba da annabin sallallahu saboda nisan guri ko yana wani gurin da ya kai daga nan zuwa makka ko ya kai daga nan zuwa niyami ko lagos ka ga ba dole ba ne duk da da'awa ta kai mishi ya musulunta amma bai samu ba zawwa inda annabin yake lebu udu masafatin inda hu'alu uzurin akhar saboda nisan guri ko kuma wani uzuri daban misali ko ta rashin lahiya ko gurgu ne ko bai iya bulaguro aw rajulun kana mu'asiran li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ne wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu lam yuslim amma bai musulunta ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan biyun su ne makhdara al makhdaramiyun wanda muslim yana da littafi guda a kansu dabaqatu salisa dabaqa ta uku kenan wannan an gane su kibaru tabi'in da makhdaramin dan su wannan makhdaramin da masu sun dara sabu su kai sahabbai kima ba amma sun dara tabi'ai sai aka gama su wajen lisanin dabaka da su da kibaru tabi'i annabi uku a tabakatu salisa hiya tabakatul wusta ita ce tabaka ta tsaka tsakiya mini tabi'in daga cikin tabi'ai tabi'an tsaka tsakiya su kar hasan kamar hasan al-basri na tsaka tsakiya ne ba karamin tabi'i ba kuma ba babba ba ibn sirin da ibn sirin wa mutabakatun rawat an adil min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna da ruwaya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hasan kamar ibnu sirin suna da ruwaya daga sahabbai tabaqatu rabi'a sigaru tabi'in kananan tabi'ai wa hum tabaqatu talid al tabaqatu mutaqaddima su ne wanda suka bi suke bin tabaqa ta wannan ta farko ta uku kenan daga tabi'ai kenan kashi uku ne aka kasa su wajen sha'anin tabaka ta kibaru tabi'in sai tsaka tsakiya sai kuma sigaru tabi'in ya ce jullu ruwayatu an kibaru tabi'in mafi yawancin ruwaya su su daga manyan tabi'ai suke yi ka zuhuri wa katada kamar zuhuri da katada tabi'ai ne amma yawancin ruwaya su kanana ne suna yara duk sahaban annabi suka bar duniya kenan duk da sun gansu amma ba su yi ruwaya gare su ba ga ɗalibansu suka yi manyan tabi'ai a ɗabakatul khamisa ɗabaka ta biyar ɗabakatun sugura min tabi'in ɗabaka mafi kananta cikin tabi'ai wa hum asgaru min al-mutaqaddimin sune mafi kananta game da wannan wanda suka gabata wa hum tabi'un su ma tabi'ai ne kenan hudu ne aka kasa su ma tabi'ai ne amma mafi kananta ne
Mm.
ra'au sahabiyan au sahabiyan wanda kawai sahabi daya ko sahabi biyu suka gani idan ka gani Mm.
ya sa sun zama tabi'ai amma kuma kwarai kanana ne.
Mm.
wa min haula Musa bin Uqba da A'amash dukkan su suna daga cikin wanda sahabi ɗaya ko biyu suka gani Mm.
a ɗabaka ta sadisa ɗabaka ta shidda kenan nan gurin umar nura Mm.
tabi'an an kasa su abin nan an kasa su guda hudu ne sai da manya da tsakatsakiya da kanana kuma da mafi kananta Mm.
mafi kananta su ne wa'annan wanda suka ga mutum ɗaya ko biyu cikin sahabai ko uku ma Mm.
a tabakatu sa- sai wannan kuma na biyu sadisa Mm.
tabakatun asarul khamisa su ne ɗabaka wanda sun yi zamani da wannan yan ɗabaka ta biyar ƙin Mm.
lakin na hamle mai sabi lahum liqa'u ahadun min sahaba sai dai bisa gamu ba da ko ɗaya cikin sahabbai ka ibn jurayj kamar ibn jurayj Mm.
wanda shi ya z- zamna da wa'annan Mm.
amma kuma bai gaba sahabi ko ɗaya kenan shi Mm.
ma yana kusa da tabi'ai Mm.
atba'u tabi'in ne amma manya Mm.
a ɗabakatu sadisa ɗabakatu kibaru atba'u tabi'in ɗabaka ta manyan atba'u tabi'in kamar yadda tabi'ai akwai manya to su ma atba'u tabi'in su ma kibar kinsu manya manyan su Mm.
ka malik ko sauri kamar malik da sauri an ce Mm.
mina sabi'a kenan su malik da su sufyanu sauri Mm.
a ɗabakatu samina su ne kuma hiyal wusda min atba'i tabi'in su ne tsaka tsakiya daga cikin atba'u tabi'in Mm.
kenan wanda su ma tsaka tsakiya ne kamar ibn uyaina sufyan ibn uyaina ba sufyan sauri ba Mm.
ko bin ulayya da isma'il bin ulayya kenan su ma wannan suna bi ma wa'annan tsaka-tsakiya ne a Mm.
ɗabakatu tasi'a hiya ɗabakatu sugura min atba'i tabi'in ita ce ɗabakawa da take mafi kananta daga cikin atba'u tabi'in ka yazid bin harun kamar su yazid bin harun da su shafi'i da su abu dawud da dayalisi malamin ahmad Mm.
da su abdurrazzaq sanani sahibul musannaf Mm.
kenan wannan su kuma suna bima wa'annan aka tsakiyar tabi'ai atba'u Mm.
tabi'in Mm.
manya-manya atba'u tabi'in ɗabaka ta bakwai kamar su malik Mm.
masu bi musu 'yan tsaka tsakiya su ne kamar su ibn uyena Mm.
wanda kuma ƙananan atba'u tabi'in ne su gura ne kamar wa'annan kenan ɗabaka ce su gura su ne wa'annan kamar su shafi gidan shafi dama yana da ruwaya daga malik Mm.
mai yawa ma tabaqatul ashira tabaka ta goma kibarul akhizina an taba'ul tabi'in manya manyan masu amsa daga taba'ul tabi'in min mallamiyar ka tabi'in wanda basu gaba tabi'ai ba ka Ahmad ibn Hanbal ka masu Ahmad ibn Hanbal Mm.
shi yasa yana da ruwaya daga Shafi'i daga wannan Malik Mm.
akwai hadisai wanda basu da yawa ibn Suyudi ne ko ibn Hajar ina ga ya kawo su a cikin mulahil asanid asanid masu daɗi masu wannan na- nadirai dai masu wuya abu Mm.
ahmad wai ruwaya daga shafi'i daga malik Mm.
dan duka ɗabaka ce mai bima ɗabaka Mm.
sai a ɗabakatul hadiya ashar ɗabaka ta goma sha ɗaya a ɗabakatul wusta min zalika ɗabaka ta tsaka tsakiya daga wannan ka zuhuli kamar su zuhuli malamin bukhari kenan Mm.
wal bukhari da imam al bukhari kuma da imam al bukhari kenan kaga su wannan su ne ɗabaka ta goma sha ɗaya Mm.
wanda ana zauwa daga ɗabaka ta farko har zauwa an fara zauwa ga marubuta Mm.
hadisai su ne salim amul bukhari Mm.
sai a ɗabaka ta saniya ashar ɗabaka ta goma sha biyu sigarul akhirina an taba'ul atba wai ƙananan wanda suka amsa daga taba'ul atba ka tirmizi kamar tirmizi dan tirmizi ya yi ruwaya daga al-imam al-bukhari Mm.
a cikin sunan tirmizi ma hadisan da ke ya rawaito su daga bukhari wajen arba'in da wani abu Mm.
wa baki shuyukhul a'imma sitta da sauran malamai guda shidda ashabul kutubus sitta kenan Mm.
allazina ta'akharat wafatuhum qalilan wanda rasuwarsu ta yi jinkiri kaɗan ka ba'adu shuyukhan nasa'i kamar wasu daga cikin malaman al-imam nasa'i Mm.
nasa'i shine wanda a cikin malaman kutubu sita wanda ya rasuwar shi ta zo karshe su duka Mhm.
dukan su ya hisa tsawon kwana shi ya rasu ɗari uku da uku Na'am.
wasu sun rasu ɗari biyu da wani abu amma wani bai kai ɗari uku da uku Mm.
wannan sai ya yi tabulo ta Mm.
bambance su kenan wanda Mm.
kai sai kana iya gane ɗabaka ta farko sahabbai ɗabaka ta biyu kibaru tabi'in wal makhadarin ɗabaka ta uku alwusta min tabi'in tsaka tsakiyan tabi'ai ɗabaka ta hudu ƙananan tabi'ai ɗabaka ta biyar masu bi ma wannan su- mafi ƙananta tabi'ai kawai cikin ƙanana ƙanana daban mafi ƙananta daban wanda ba su ga kowa ba sai sahabi ɗaya ko biyu sai kuma masu bi musu wanda ba su gamu ba da ko ɗaya daga cikin sahabai kenan taba'ul atba wanda ya misalta su da malik sai kuma manya-manyan atba'u tabi'in afuwan wannan ne su malik atba'u tabi'in su ne su malik da sauransu sai alwusda min atba'u tabi'in sai ta tara sigaru atba'u tabi'in ta goma kibarul akhizina an taba'ul atba' sai na goma sha ɗaya alus damin al'akhazina an atba'ul tabi'in sai na sha biyu sigarul akhazina an taba'ul atba shi ne kawai abinda ibn hajar yake nuna a takaribu ta hazibu yake cewa min al'ashara ko min al'aza min al'aza min taba min yi bayanin sa darasin bukari da jima'a